الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسنحبط أعمالهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدار العظيم يا همة الشهيد ولنا بهذا المهدي وتأتي بنظرة تأتي بذات الزبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأخر مقام المحمود الذي وأخر إنك لا تغلق المقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nablu wa nabu wallahi za mu jarabta ku hatta na alamar mujahidina har mu gano masu himma masu kokari masu iya yaƙi milkun daga cikin ku illa ma jarabtawa Allah subhanahu wata'ala yana jarabta bayi ne da abubuwa iri-iri akwai jarabtawa ta baka wadata a gani za ka gode da Allah akwai jarabtawa na ajarce karciyo a gani ko talauci ko kunci za ka yi haƙuri da jarabtawa ta Allah akwai jarabtawa ta ayyuka su ne waɗanda daga cikin ayyukan shi ne yaƙi na ɗauka addinin Allah shi Allah ce wannan wannan wallahi za mu jarabta kwata a lamar mujahidina a har mu gano ilimin zuhurin ilimi na bayyane ma'ana Allah yana son ya gwada mu wasu daga cikin duniya kowa da kowa da mayaƙa ne a ta lamar mujahidina mirkun daga cikin kwata milina a gano masu jimiri waɗannu a barakun za mu jarabta ku min ɗa'atukun daga biyayya ku wai siyanikum ko ko sabawa innal ladina kafaru wanda suka kafirce ma Allah wa fatuwa sabilillah wanda suka tsare hanyoyin zuwa ga Allah kun qawmun infalatu mutanen da suka tsere ke min asara badalin daga hurtunan yakin yakin badal wa shaqur rasula ko suka wasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam min ba da ma tabayyana ruwa bayan shari'a ta gaskiya shi addinin musulunci ya riga ya ɓoye da gare ku lan yanar rulla shari'a yin hakan bai cutar addinin Allah da komi ba wata rubutu ba a marahu Allah zai ba ta aikar su gabatar min sarƙatin sadaka ce wasu lafi rahimin ko ta zumunta wani hau zalik ko mata a kama da haka
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا سجوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم
wadanda aya mai zuwa ta sauka fil mu'minina ga masu ciyarwa min ashab badr masu ciyar da mutanen makka suka zo yakin badr shi yakin badr mafari ne wato mutanen makka manya mai a tare suka haɗa kuɗi mai wata na zuwa da kayan fatauci zuwa shan idan da a zo shan ba za a zo shan mutum an bi ko gabar da madina ko yamma da madina hanya guda wuce tsayen juɗin nan dole ne a bita to kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina bisa ga akwai sabani tsakanin da mutanen makka to lokacin da wanda ya jagoranci wannan tiya shine abu sufyan ibn harb ka hanyar musulunta ya kama hanya ya hurce ya tafi ya tafi kasashen ya yi sayayya kafin ya dawo sai manzo Allah ta nuna ba cewa lalle mutanen makka sun sahi yin sayan kaya to sai manzo Allah yake to za mu kai musu waɗannan mutane to sai mutanen makka sai suka samu labarin cewa lallai muhammadu ya samu labarin cewa za a sai kayansu don haka sai suka haɗo mutum dubu majiya ƙarfi da kayan yaƙi da komi da komi suka zo suka ce za su sai su kare kayan su taho gida to da aka zo garin madina an kawo kayan a shiga garin madina sai shi allah ya ba abu su ya sa'a sa'a da ya samu ana taron gabas sai ya fita yamma da gari ya kulale ya wuce kayan abu su ya ne taho Allah ya ce ma annabi Muhammad wa in ya idu kuma Allah idan tsari fa kai an na halatu ko musulmi Allah ya alƙawarta mu ɗayan biyu jama'a ga guda biyu ko dai mutanen Makka ne hito masu makamai wurin kare kayan su ko kuma abutu bayani da ya dawo da shan da dukiya mai yawa to Allah ya ba ku zaɓi ku zaɓi wanda kuka so Allah ya ba ku nasara a kanta manzo Allah ya faɗi ku bani ku bani zaɓi ku bani zaɓi wani sai sun ka ce abin da ya kamata da nasara ta mutu mu taimaka yaƙi da sai yi umaru mu taimaka yaƙi mutanen makka wanda suka hito da makamai shi ke da sai duniya ta ji mun kwanta da masu ƙarfi ko mai nasara kansu suna ala alƙawatar ba mu nasara sannan su kuma nan wasu daga cikin sabai sun sun kace a mu tafi mu tari karauka tun da ba mu da dukiya saboda mu taimaka mai mu samu abinci ana yin wanda kai karfi shawara abu su ya ne ya kula ya tsere to tun da Allah ya alƙawar cewa Allah zai ba da nufar tsayen jama'a su to kai abu jahali sai aka ce maka wani dubu mugira sai ce abu haka bai ce na'am ya ce mun samu labari kayan mu sun tsere mu kama hanya mu koma gida da wajen zuwa da mun ka samu sai ya ce a'a sai duk duniya ta ji labari cewa mun zo mun yi kaɗe-kaɗe mun yi rere mun sha giya mun yi kira kuma mun yi cata mun yi abin da duk mu haka dama mu koma ba mu iya komi da mu sai ya ce mishi a'a tun da mun samu sa mu tashi mu koma ya ce lalle haka za a yi to kuma sai magana abuja ne ta tabbata tun da ma ƙadar ta riga ta riga mata maza Allah ta sana ya ce to tun da an riga an gaba yanzu abin da ya rage mu kai mu yaƙi mutanen makka aka zo aka kwam aka raba jama'a aka tare aka tsara zaga da aka tsara zaga kafin kaiwa su ne kuma mutanen madina su ma mutum dubu to amma allah ya ubai sai ya jagoranci masu raunin zuciya su ne mai haikai aka sulale wajen mutum ɗari shidda da wani abu sun ka tsere sun ka dawo aka zama mutum ɗari uku da goma sha uku to waɗannan mutum ɗari uku da goma sha uku su ne allah ya alƙawarta ba nasara ko mutum guda ne ta yi nasara tun allah ta zai ba nasara aka zo wurin wannan yaƙi Allah subhanahu wata'ala ya kaddari sadda za a tafiya to su mutanen makka ashabu balad na ɗan makka wa hum allazina kanu yutimuna da'ama su ne masu ci da alkufari kafirai muqatalatu quraish mayakan qurayshawa ko wane ne waɗannan mutane su ne mutum goma sha biyu ko utubatu akwai utubatu wa shaybatu akwai shaybatu walwali dubul utubatu akwai wali ɗan utubatu wa'abu jihar akwai abu jihar waɗannan da wasu waɗanda sannan waɗanda mutane bayan an yi tsoron makka daga can makka ɗaya abin da kuka cewa ko wani mutum guda kullum zai ba da raƙumi goma ha'a dawo da yaƙi ko wani mutum guda zai ba da raƙumi goma kullum a yanka da mayaka to haka an ka ɗaura ƙwali kuma haka kun ka bayar to shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara aka yi wannan tafiya bayan an zo Allah ya ba da nasara ga sahabbai to ka kare mutum saba'in an ka kashe mutum saba'in an ka kuma ɗari ganima aka koma gida to ka fara cikin baƙin ciki da damuwa to shi ne Allah ka bada labari Allah ya ce waɗannan da sun ka kashe dukiya masu ba da raƙun ma goma goma su mutum goma sha biyu wata yi duka amalan Allah zai ɓafi aikin da suka yi ba lada ciki su da waɗannan mutane kare yin wani abbasu da abu mutsalif daga cikin su akwai a babba annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abbas ta Abu Mutalib kani ya rasulun shi ba to shi ne bayan an zo Allah subhanahu wataala to kada ya ayyuhal ladina amanu ya kuma masu imani a ya ya ladina amanu ya kuma masu imani a ɗiƙun laha ku yi ma'alla biyayya wa ɗiƙun rasula ku wa annabi muhammadu biyayya wala tuɓinu a malakun kar ku ba ta ayyukan ku da yi ba don allah ba in lallabi na kamar wani suka kafin ce ma allah wasa du an sabilin lahi suka toshe hanyoyin zuwa ga allah sun mamatu kuma suka mutu wani kufarin ba su dawo suka tuba ba falan ya gafi allahu lahum allah ba zai gafarta ba wanda zai mutu da kafirci ba fala ta hinu kar ku raunana ai tarkuku kar ku yi rauni wata ku ila salmi kar ku kira kahirai zuwa zuwa asalamu shi ne kurun fasanci wa antum al'alauna ku ne masu nasara ku musulmi wallahu ma'akum Allah yana tare ku bil auni da gudunmuwa wanda zai taimako walan yadda lakum a'malakum Allah ba zai tare ku ayyukan ku ba innama hayatud duniya kadai ta wannan والحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضلالكم
abin a Allah subhanahu wa ta'ala shi innamal hayatud dunya ita wannan rayuwar duniya kadai al-ishtigal fiya shagaltuwa da ita me ake ciki la'irun shine wasa wala hawan da daukar hankali wa in tuminu amma in aka yi imani wa tattaku ko ta dokokin Allah yutukum ujurakum zai ba ku kyakkyawan sakamakon lada wala yas'alukum rasulu manzala ba zai tambaye ku amwalakum dukiyarku ba in yas'alkumuha in ku aka tambaye ku fayuhtiku aka kai mata kaji kalbiha cikin neman ta tabhalu ku ko ma ku rowa ku hana wal murid arganaku Allah zai hikkar da abin da kuka yi kwaye lidinin islam da addinin musulunci haramto أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
har Allah ta toga ku Fir'aun ana kira ku da sun ku don ku ciyar fi sabilillahi saboda ɗauka addinin Allah ma kurila alaikum shi abin da aka wajabta muku daga cikin ku famin kun manyan har akwai mai kana hannu ne wa manyan har mai kana hannun nan fa inda ma yi har an yanzu yana yi ma kai ne roba yuqalu ana cewa bahila alaihi wa anhu bahila alaihi ya kana hannu ne wa an ko kuma ya janye kai wallahu Allah algani shine mawadaci an nafaka fiko daga ciyarwa wa ajrun fuqara ku ne talakawa mawqata ilai ga Allah wa in tawallaw wa in tawallaw idan kuka juya an ta adihi ba ku ma'anar da yayya ba saboda an ce ku ba da gudunmuwa na zuwa yaƙi yastabdil qauman gairakum Allah zai halakar da ku da kawo wasu mutane gairakum ba ku ba ya alhum ballakum ya mai da ku mamadinku ثم لا يكون أولادكم سنن بعضات بركين الكبا تتولي أتفجوا وأباد باوياتي
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
سورة الفتح سورة كانت فتح مكة wadda aka ci garin Makka da yaƙi ita Makka ba a yaƙin ta haramun ne a jahiliya balle zamanin musulunci to amma shi maza Allah so zama ya ce an ba ni wasu ƴan sa'o'i an ba ni izini in shiga in yaƙi waɗannan mutane na Makka kuma shi ma yaƙin ba a yi yaƙin zubar da jini ba sai waɗanda suka yi kangara da aka nemi cewa duk mutumin da ya shige gida da ya kulle ba za a taba shi ba wanda ya shige masallacin ka'aba ba za a taba shi ba wanda ya shige gida da ya wuce bai hito ba za a taba shi ba kadai wanda ya hidda takobi ya bayyana takobi shi za a yaka to abin da aka yaki can na garin makka shi da allah subhanahu wa ta'ala ka cewa bismillahir rahmanir rahim inna fatana laka ya rasulullahi mun baka nasarori fatahan mubinan nasara wata ke mabayyana nazalan wannan aya ta sauka fil hudaybiya a cikin yakin hudaybiya ko ko fil hudaybiya mai tsira da aminci Allah ya fita ama fita ta mina hijirar shekara shida daga hijira zai kai garin makka yana nufin ya aiki kura da shi da sahabbai ne mutum dubu da ɗari hudu shi kadai mazalar ta zama ya tafi da hadaya ta raƙumi saba'in saboda ya yi hadaya ga alhazai saboda da aka bar nufin su ko mutane sun koro rakumai ɗari bakwai duk wannan gare yaƙi da aka taho yan madina za a yanka a maka za a yanka ta wani aikin umra hatta wata zuwa ilan hudaybiyya har suka zo wani karkara da ake kira hudaybiyya ni marhalatin nan makata sauran zango guda zuwa garin makka dama abin da kira marhala guda idan aka yi tafiya matake inda suka gaji za su kwanta su kwana to shi yake kira marhalatun wahidatun zango guda kenan to sauran ta kwana ita makka zuwa madina ko kuma daga madina zuwa makka ana yin kwana bakwai ma'ana marhala bakwai kenan to da aka zo hudaybiya sai aka aika sayyidi usman ila quraish zuwa mutanen makka ya sanar da su cewa ga annabi muhammadu ya zo da shi sabbai ne za su aiki kura su ziyarci ɗakin allah ba ya zo don yaƙi ba fa haɓa kuma usman sai suka tsaye sai ni usman sai shaɗan ya ruruta ya kururuta ana usman da kutula wai an kan sai ni usman can hoyin sa ba a daga inda aka tsaya zaman jiran sai ni usman ya dawo sai shaɗan ya kunna wutar kururuwar cewa ai usman da ya shiga garin makka mutanen makka sun kashe shi to sai manzo Allah ta sama ya kira sahabbai ne lil mubaya a tiga ayi rantsuwa suka yi rantsuwa akan ɗaukar alƙawarin abinda annabi ya kudurta a rayuwa ta yi to sai ƙorisha suka samu labarin cewa sahabba annabi sun ma annabi rantsuwa kan cewa za a shiga maka ko da girma ko ba girma to sai suka sako sai da usman ya dawo wanda ya koma ta wurin annabi manzo Allah ta sama ya koma ya warware sharɗin faɗa su kuma suka taho wurin annabi aka sharɗin sharɗoɗa cewa to Muhammadu ka taho wurin za ka yi umra kamata ya tun daga gida Madina ka aiko mana mutum amma ba sai da kai mana sakakka har ƙofa ɗaki ba sannan ka ce wai za ka shigo maka umra kenan ka gwada mana ka isa don haka muna son ka koma sai shekara ta zagayo alƙamar ƙarin shekara da kewa sai a bar maka ɗakin ka'aba kai kaɗai garin makka ma kowa ya ta abaka kai kaɗai daga kai sun sabanka kwana uku kai aikin umara ka yi abin da tun haka dama cikin garin makka bayan kun hita sai ku ɗan gida su zama cikin manazilin masaukan to sai maza Allah ta kuma yanki hada ya ga da ya koro raƙumi 700 a raƙumi 770 wanda za a wakon fi hudu ya komo madina mutane da suna cikin bakin ciki matsananci min rufi'in daga dawowa ba su koma ba su saboda ba samu saduwa ɗakin ka'aba ba a cikin wannan dare da aka yi safanci sai Allah ya saukar da wannan aya ta hura ina fatana sai manzo Allah sallallahu alaihi yake Allah ya saukar min da wasu sura da ni a haɓu ilayi mina duniya ma fiya wallahi sura da aka saukar mini na hisar ta bisa ga abani duniya da abin da a cikinta ko na hisar ta duk abin da rana ta haska sai aka saukar da wannan sura ta in na fata na fata mu biyu mu je aka zo fata mu biyu ne liyar jira laka Allah saboda Allah ya gafarta maka ma ta kaddama abin da ya gabata min zambika ai min zambi ummatika na laifuka al'ummaka wa mata a hada abin da ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alayka ya cika ma addini wa ya haɗe ka sanatar mustaqiman kuma ya saita ka ga tafarki madadaci shine hanyar gyaran zuciya wa yansuraka Allah kuma Allah zai baka nasara a cikin wannan taho wanda aka cikin damuwa Allah zai baka nasara ba za a koma MP ba Allah ya ba annabi labari Allah ya ba shi nasarori nasara babba ga fatari mai bayyane kuma Allah ya ɗaure mai suka san kahirai duk inda ya mai da gaba kahin ya kai wurin sai mutane can ƙasa sun rana to daga cikin na farko Allah zai gabata ma abin da ya gabata min zambi ka rubun banka to ba mu wannan fito maka ba shine sanadin samun wannan nasara ba turmi a cikin samun gafara shi wannan ba Allah sallallahu alaihi wasallam buga yawan ba ta da zambi an gabata wa annabi ma ta da zambi abin da ya gabata na zurfai ne da abin da ya jinkirta sun gabanin fito makata da bayan fito makata don abin da an gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikmatu shine tsaruwa ma'tuman manzala tsararre ne daga aikata zunubai manya manya wasu ga da kanana inda ma daga Allah kadai Allah ya ambaci wannan magana babu lisan saboda waɗanda ke yi musu tsara ga annabi al'adatu mai zuwa il'amu alaika ni'imomin da Allah ya gare ka na uku shi ne shiryar da kai sai ka fita barci mara da shi na uku a baka nasara nasara ta buwaya wanda daga yanzu buwaya ta tafi daga yake har zuwa ta na kiyama in aka tattara waɗannan jumla gaba ɗai ma waƙa ba su abu kuma illa da fate makasa sai da aka samu fatwa makasa fa uddal magfirar da aka tattara lissahi na samun gafara ma'aha tare fatwa makasa na kuma mubinan da aka saukar da wannan da aka saukar da wannan aya da aka saukar da wannan aya Allahu zakar fa'ila Allah ya ambaci wa afa'ili ma'ana wa aikin to mai wannan aiki da aka lissafo da samun nasarori da samun gamara da samun cikar ni'ima ta cikar addinin musulunci ko Allah Allah shi ne wannan aiki a cikin jumla ta farko kuma sannan Allah da cikin ni'ima ta gare ka Allah bai ce wani kimman lahu ba Allah ce ba da gidan musulman ولم يقول ولها إليك الله بكاء الله خير أي صراط مستقيم وينصرك الله فأما نسأك داود وينصرك الله نصر أبينا من يكاو هكا الفصاحة إتا فصاحة مجنة ترى هكذا أن الفاعل شي فاعلي أنا أنبتوني أكين جولة الله يقول إنا فتحنا لك تو إنا إننا نون تأذيم النبي lamirin yana koma ga Allah subhanahu wata'ala to kaji na farko kuma an da aika da suna na ɓoye a laifin kallahu to an kawo Allah to ya wadatar ba sai an ƙarin cewa Allah ya baka da Allah ya baka a ba sai aika da suna na Allah ba shi ya ka'idar fasaha ta magana larabci a cikin dukkan jumla mar ambaton Allahu a cikin maza ta biyu tare da nasara zai ita nasara ba mai iya ba da sai Allah to don haka duk inda kaga an kawo nasar shi a Qur'ani ba za ka same ta ba illa maqrunan bismillah sai an kawo sunan Allah tare ka ji ai Allah da cewa yansuraka Allah nasara azina an kawo sunan Allah ka ji ce nasrun min Allah ka an kawo sunan Allah idza ja'a nasrullah wal fatu ka an kawo sunan Allah ومن نصر إلا من عند الله كان أن كافر الله أتكيت هكا كي تلد بقى عنا بإنك كان نصر نصر تسيكا أنت الله ني أتكل لي يسأيك بسنا الله ربا مبادة gudun kuwa da nasara sai Allah subhanahu wata'ala don kowane mai imani ya gano annan nasara cewa samun nasara ba a samu da sai wurin Allah subhanahu wata'ala in yansurkum Allah fala kai ka zo ta ta in yansurkum Allah an ka kuma Allah ne haji fala galiba lakum ba wani wanda ya rijaye ku
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
Allah subhanahu wataala ce huwa allazi anzala sakinata Allah shi ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan masu imani misali abinda a dalilin wannan nisa sulhun hudaybiya an tawo ana kan hanyar tafiya manzo Allah sallallahu alaihi yayi mafarki na cewa wanda Allah ya ba labarin cewa laqad sarqa Allahu rasulahu ya bil haqq لتلمرن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم ومقصد لا تهابون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا wannan aya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki sai ya faɗa masa habbai sai suka yanke shawarar zuwa a umra ba su tsaya jiran wannan nasara yaushe ne ba sai aka kamo hanya aka taho to bayan an zo garin hudaybiya sai wannan waƙi'a ta auku aka dakatar da manzo Allah aka hana shiga makka to sai hankalin sahabbai ya tashi to shine sai Allah yake cewa huwa allazi azara sakinata Allah ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan masu imani don ni liyazdaru imanin saboda imanin su ya karu ma imanin su da imanin su tsoro walillahi bidun samawati ana sanar da sahabbai rundunar sammai wal alƙa sai lillahi ta Allah ce wanda da guda daga cikin ta guda daga cikin wannan runduna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tashi kiwar da mutanen ƙasar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam mala'ika jibril yana da hike 600 amma da yazo hike uku kadai yayi amfani da su ya farka ƙasar annabi Nuhu yayi sama da su sai a kai sama mala'iku sun tafi kirikin zakarar su sannan aka dirki cikin su ƙasa to kaga ashe nan dukkan rundunar ga gaba da ta mai ta mala'ikun da ba wanda ta arjin sai Allah to na Allah ne to amma kuma a sani wanda adda wannan runduna ya ce zai baka nasara to don haka sai tuna da wannan imani Allah ya ce shi Allah shi ne ya saukar da natsuwa a cikin zukatan masu imani don su ƙara imani da imani da aka yi kuma ana halkar da sani rundunar sammai irin su jibrilu da mikayin sauransu waɗanda kowane akwai runduna ƙarƙashi ne wanda ba mu san sai Allah lillahi da Allah ne falau a ranar nasarar dinihi in Allah ne mai taimako addini ne diga yi duko ba tare da ku musulmi ba lafa ala wallahi da Allah ya yi amma saboda Allah yana son ku musulmi ku samu kamisho ko Allah ya ba da ladan mutuwar shahada ga wanda suka yi mutuwar shahada sai Allah ya ɗora aikin zuwa hannunku kamar yadda ayar farko ta ce da Allah subhanahu wata'ala ce wa nablu wa nablu hatta na'lamu mujahidina Allah zai jarabta ku da yaƙi har a gano wanda za su mika kai ga yaƙi a gano wanda za su iya yaƙi a gano wanda za su mutuwa shahada a gano wanda za su karai su dawo a gano wanda za su waɗin launa alam italan lattafa anaku Allah ke cewa hum lil kubri yawma idan aqrabu minhu lil iman waɗannan mutane mu'minahikai lokacin da suka waɗannan kalmomi ga kutaren la'ila illahu amma ba ta gaskiya ba Allah ce kun yi kusa da kafirai duk kusanci suka kafinci ya yi kusanci suka imani to amma ku masu imani Allah ya ce wa kana Allahu aliman Allah yana sane da ku hakiman mai hikima cikin wajarta muku yin yaƙi ليغفر للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أهلين يا المؤمنين Allah ya haka bayyana shigar da masu imani jannatin tajimi ta talharu a wal mu'minat a shigar da mu'minai mata jannatin aljanna tajimi ta talharu da Allah subhanahu wata'ala shi inna fatana laka fatahan نعم أعلم masu imani maza sai suka ce hani allaka farin ciki ya tabbata gare ka annabin Allah Allah ya ce maka ya gafarta maka ma suka zanne zanne ka mata ha to annabi Muhammad muna ta maka murna ka san mako maka Allah ce ya gafarta ma da abin da kai da abin da za ka yi nan gaba har akwai shi duk da zama ne ma'asumi amma wani hannun musa wani musulmi ladari ba mu san me an makormin mu ba sai Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya biyo da Allah ya ba annabi wannan nasara su ma masu imani maza wal mu'minatu masu imani mata lili hila Allah zai shiga da su jannatin aljanna talimi ta da haru wata ƙorami suna gudana ƙarƙashin ta haru ne ya suna abin kaddara madawam a cikin ta warkar fir'anuhum kuma Allah bai karkare wasu yakin zurbansu ka gane shi maza Allah sarsama ba ka shi wurin zurbi ba amma ku da aka suna iya lahi za ka ce wani kafin da arhun sai yakin duk da Allah ya gafarta mu cikin kalmar da Allah subhanahu wataala zai faɗi nan gaba cewa innal ladina yubayi'una inna bayi'una Allah yadullahu fawqa aydihim to duk da wannan abin za a faɗi amma tun da ba ma'asumai ba ne to ko da Allah ya lamunce masu gafara to amma dai ba su zama ma'asumai ba wata rana sai an samu sun yi ta lalace su aikata ayyuka na asha sannan su dawo su ba shi ne Allah ce liyukaffir anhum kuma Allah zai karkare musu sai ya ati ayyukan su wa kana zalika inda Allah fawzan yin haka a wurin musulmi babban rabo ne a wurin Allah ta'ala azimar rabo wanda yake mai girma
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا wai a da Allah ke lidi hilar mu'mini wal mu'minati Allah ya yi haka ya faɗi sakamakon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi mu'minai maza wal mu'minati ya faɗi masu imani mata to me zai biyo ba sauran bangaren kahirai da munafikai sai Allah subhanahu wata'ala ce wani yu'azziba kamar da ake lidi hila ta ɗauko wancan lami a haɗa da wani yu'azziba munafiqina kuma dan Allah ya azabtar da munafikai maza wal munafiqati munafikai mata والمشركين مشركي ماذا والمشركات مشركي ماذا الزانين ظن الصوت ما صرم مونا لتوجه الله تعالى wannan kalma ta shigar da masu imani maza da masu imani mata a janna kasirin ma ya zukunar mu'minin sau da yawa Allah ka ambatar mu'minai maza amma ba ambaci masu imani mata ba amma da an ambaci mu'minai maza da mata kamar yadda zo a cikin suratul azab inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu ila al ayata yana hunaka yana hunaka a can can wacan aya suratul azab zakara zakara nisa annabi can an ambaci sunan matan annabi to tun da an ka ambaci matan annabi to sauran sauran mata ba san makowarsu ba falon lam ya kuma musulma da ba ambaci musulmai mata ba Allah ta ta yakkan musulmatu da mata ba za su samu tabbatancin cewa an da hunan hunan yanzu da fi hada cikin za su ga cikin wannan jumla ba wai za su kinsu fasul amatu idan an ambaci wata kalma ko tifa ko bayani mai gamewa da dukkan musulmai musulmai maza wa musulmata musulmai mata ba a bukato sai an mace masu imani maza a mummune mata ya alamna badihatan don badihatan nan take ya alamna sun san an hunna da hanna sun san suna ciki a cikin wannan jola lokacin da wannan gafara za ka ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai sannan aka zartar da zuwa masu imani su za a shiga da su aljanna to sai ba ambaci muminai mata ba sai aka ambaci yaƙi mata ba su ka yaƙi ba wal jihadu shi ko yaƙi ya kuma bihe da jaru maza ne ka yaƙi dunan sai ba da mata ba sai in lalura ta ce masu an waɗo garin mutane to ran nan su ma mata sun ɗauko taɓa ne wal qitalu ar-rijal shi yaƙi ar-rijal maza ne humul ladina yaqatuna su kai ne da ba a mace masu imani mata ba da mummune mata sun da ci arzikin da ba da hannu da ba su gafi hannu mai da rasa ce wannan gabara ba sarra to don haka qur'ani ya bayyana da cewa lili hilal mu'mini da mu'minati ana gaba da mazan da matan jannatin aljannat da salimi da da halu khalidina fiha wa yakfir an sayi'atin za a karkare musu laifukan su wa kana zalika inda lahi aziman sannan kuma ƙarin samun natsuwa bayan sun yi makomar su kuma aka faɗa musu makomar munafikai maza a munafiki na munafika da munafikai mata kazalika munafiquna kuma munafikai maza Allah ya ambace su aka ambaci munafikai mata don mushrikan maza da munafikai maza don su mazajen su ne ka yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ati da ba ambaci munafikai mata ba da ba shi mushrikai mata ba munafiqatu wa mushrikatu da mushrikan mata da munafikan mata sai su ci annahunna lam yadkhulna fil azabi da sai su ɗauka ba za su cikin wani azaba ba sai ƙur'ani ya yi tsoron asirin annahu kama ya da hulul mumini da muminatin jannata kamar yadda za a shigar da masu imani maza da mata aljanna wa mushrikatu wal munafiquna wal munafiqatu su ma mushrikai maza da mushrikai mata da munafikai maza da munafikai mata kazalika nuzatin nari su ma makomar su ce wuta alaihim da'ir sauri kuma Allah ya biyo da wata mummuna addu'a cewa alaihim da'ir sauri Allah ya gama su da mummunar da'ira wanda riba Allahu alaihim kuma Allah ya riga ya huta da su wanda anahum ya yi sarta su ga rahama wa adalahum Allah ya mafita da jin jahannama wutar jahannama wa sa'ar basira hiya ita ta jahannama sa'a ta mazutta
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما wallahi nuru salawatu rundunar Allah rundunar sammai lillahi ta'ala ce wal ardi rundunar kafai wa kana Allahu azizan Allah shine buwayeye buwayar Allah ba ta rundunar sammai ba ce ba ta rundunar kafai ba ce don haka su kansu rundunar ta sammai da kafai Allah shine ka buwaye da su kuma shine ka ba su girma don haka girman yana wurin Allah shi yasa da Allah ce rundunar sammai da kasai ta Allah ce kada ita rundunar ta ɗauka dama ta fice ta Allah ce wa kana Allahu azizan Allah shine buwaye fi mulki a cikin iko da hakima ko mai hikima ga yadda yake tsara mulki na yi
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا inna arsalnaka ya rasulullahi mun aiko ka shahidan mai halarta shahidan mai shaidu shahidan mai kai kawo wa mubashirakum mai albishir wa nadhirakum mai gargadi a lituminu billahi kuma imani don imani ku ya tabbar da Allah wa rasuli da imani ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ku girmama shi sadda yana nan wasu wakilu kuma ku girma shi fadda baya nan don haka girma ta annabi sallallahu alaihi da yana nan da baya nan wajibi ne a mutunta shi har ta kai manzo Allah sallallahu ya ce albahil kullul bahil iyakar marwacin duk duniya man zikin su inda hun fara misali alayya wanda a majikuna annabi Muhammad bai ce Allah sallallahu alaihi wasallam ba to don haka shi manzo Allah girma shi ya zama wajibi da yana nan da baya nan balle ko ina yana nan illa dama ce wanda Allah ya ba dama gani ne to sai dama gani ne Allah subhanahu wata'ala ya aje mabahari ko kuma ɗan aike ruzari shi na manzo Allah sallallahu da yake nashi na kwarai ne Allah ya bayyana Allah ya ce inna arsalnaka shahidan ma'anar shahidu wanda aka yi abu gaba ne wanda in ya zo wani alƙali aka ce wani ya aka yi ina shaidunka za ka ce wani to shi annabi Muhammad shine shaidun Allah idan annabi Muhammad bai samun damar halartar wurare to ya zo lahira ya ce ya gani ya ba da shaidar zur idan ba a faɗi irin wannan ba kuma an tawaye matsayin annabi kuma Allah ya riga ya bayyana cewa inna arsalna ka shahidin ya rasulullah kai ne shaidun Allah subhanahu wata'ala wanda wani wuri Allah ya ce wajina bika ala haula shahida za ku zo kai ka zama mai shaida ala haula ga waɗannan al'ummomin da suka gabata na cewa ko wata al'umma annabi yana zuwa cikin da zama shaidun Allah a ciki da irin yadda Allah ya gabatar ba su dama ba mamaki kuma mutane za su yi imani idan yanzu a ƙasar China aka ce an kulla wani bala'i shinwa an wani an gace shaitan to kuma yammacin duniya an kulla wani bala'i wa an wani an gace shaitan nan Najeriya an ce an kulla wani bala'i wa an wani an gace shaitan kuma shaitan ya gudana to idan dai Allah zai ba shaitan dama duk inda aka aikata aiki na asha ya halarci wurin to kuma shi kwanne zai halarci inda aka aiki na alheri annabi muhammadu ya halarta tun da allah ya ce ya naɗa shaidu ne da aya karara amma san tsoka ah to ai annabi muhammadu ya riga ya mutu an sa kabari an binne shi ne irin wannan kalma ka hito ga bakin masu cewa ai annabi muhammadu mutum ne kamar kowa wani wannan kalma a cin da ita idan mutum ya ɗauka annabi muhammadu mutum ne kamar kowa cikin mutane a sani akwai abu jahil cikin mutane akwai kotubatu akwai shebatu akwai wali akwai wali ibn mugira dukkan waɗanda mutane kafirai ne kuma ka ce muhammad mutum ne kamar kowa wanda su ma kowa har don haka yana da kyau masu irin waɗin wannan kalma wai son su kai wata magana ta biyan bukatar su sai su kalmar za ta yi da su daga addinin musulunci da wabashira annabi muhammad shine mai albishir wani ziran kuma mai gargadi lituminu billahi a yi imani da allah wa rasuli da manzonai wato azziruhu a girmama sar da yana raye wato wasiruhu a girmama sar da baya nan wa fadiruhu kuma a yi allah tasbihi bukuratar wa asilan sahira malike nan akwai abin mamaki abin mamaki da a ciki shine da allah ya kawo a girmama annabi bai ce wallahu tusabbihu ba saboda ni saboda a san kamar yadda Allah ke cewa man yuti'ir rasula faqad aba Allah don mutumin da ya ma annabi Muhammad da ya sani to ya bi Allah saboda ita ce kalmar da wani bayan Allah da kira fada da gare cewa Allah da annabin kun taba jin sun rabu wanda Allah yana cewa man yuti'ir rasula faqad aba Allah duk wanda ma annabi Muhammad da ya ni Allah ni yafi in ji Allah cewa Allah hake sannan Allah ya ce innal ladina yubarikuna ka inna barikuna Allah waɗannan waɗanda ya gaisa da kai suna ɗauka alƙawari suna gaisa da kai a ba kai ba ne so gaisa da kai ni Allah ne suka ba a da ni sannan Allah kuma suna cewa wa ma ramaita in ramaita walakin Allah amin lokacin aka zo yaƙin Uhud aka samu matsala manzo Allah sallallahu alaihi ya ɗebi ƙasa ya yi addu'a ya yi watsa maka hirai suka tarwaɗe ta Allah ce wannan jiwa da kai kai Muhammad ba kai ba ni Allah ne nayi to yanzu wanda Allah ta wakilta don shi ko ya ce da Allah ya wakilci Allah mai an matsala ciki don haka fahimtar matsayin annabi a ce wai inda aka yi annabi ai an ba annabi girman da ya wuce bukani ne to ko kai kanka ɗan adam wanda idan muka dawo wanda ma ba musulmi ba kahiri Allah ya aje mai mala'iku masu gadi yanzu misali a ce an ɗaukar ma sakataren zai ma rubuce-rubuce a ofishinka kai kaɗai duk abin da kawai ya rubuta ofishinka mutum ɗan adam irin kamar za a rika biya to ai ka gaba ƙarfi bane kai a wani gwamnati to balle a ce an ɗauki irin mala'iki a ce shi ne sakataren ka duk abin da ka rubuta ka aikata kalmar duk da kai sai an rubuta a ce kai ma matsayin ka a wani Allah ba ɗan kaɗan bane to amma yanzu ga kun mala'iku gabanka suna sace maka iska inda za ka takawa mala'iku suna kawo da matsaloli dama gare ka akwai mala'ika hudu gaban ka hudu bayan ka hudu suna kare ka malaka goma sha biyu wata ko wata adam banda waɗanda masu rubutun aikinka to yanzu kai na adam da Allah ya ba wanga gadarci da matsayi me a iyakan matsayinka balle a dawo da matsayin musulmi mai imani balle a koma ga matsayin annabawa balle a dawo da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zuwa Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Muhammad girman ma wadda kai kan ka musulmi ba kai iyakan girman ka ba balle annabi Muhammad بكرته في أمة الله سهل ملكه إن الذين إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعون فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن عفى بما عاهد عليه الله فكانوا فيه أجرا عظيما
الله سبحانه وتعالى شيء innan da zai bari unaka waɗannan da kalma mu baya nazarta ko kafi kai atul ruwani a cikin bai atul ruwani abin da ake kira bai atul ruwani mu baya a ɗaukar alƙawari na samun yarda Allah ita ko yarda Allah ya Allah ya ga zamka maka ya maka baiwa to Allah bai an sha don ba guni ga Allah ba kuma ya wala su da abin da ya riga ya bayar inna ma yubayi'un Allah masu mubaya'a da gaskiya ɗaukar alƙawari sun ɗau alƙawari da Allah man yi rasula faqad ana Allah wanda ya ma'anar da muhammad biyayya ya yi ma Allah biyayya yadullahi fawqa aydihim yadda Allah ta tabbata ga hannuwan waɗannan da suka annabi muhammad alƙawari hadihi wannan yadul mustafa hannun annabi muhammad fa fawqa aydina wanda ya miƙa wa ruwa gaisa shi nafsu yadullahi in shi haƙiƙanin hannun Allah tabaraka wa ta'ala bai ita hanna'iba ga hannun zatin Allah fawqa aydina ta gare mu faman da kasa wanda ko ya warware ya ja baya fa inda ba ku alalar tihi ya warware ma kai ne don illa za ta koma gare shi wa manauke bi ma ahad alaihi Allah wanda ya cika ma Allah alƙawarin da ya ma Allah fa sawfa nutihi ajran aziman za mu ba shi lada mai girma
الله تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da waka قام النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه
ban ji ba
آه. الله تبارك وتعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فراء النبي يا قبر الله صلى الله عليه وسلم يا فناء cikin zatin Allah ma'anar fana'i abinda ake kira fana'i abinda a akwai a jaye saboda tabbatar da wani abu a janye wani abu saboda kawai da wani abu kamar misali a ce wannan kankara ce ai in ka laba za ka ji da karfi to yanzu idan ta narke ta koma ni har ta koma ruwa ta baro sunan kankara ta koma sunan ruwa to maza Allah sallallahu alaihi yayi fana'i annabi bai ganin kai ne hatta lam yaqdiru baqiyatun har ya kai ba abin da yake wanzar da wani abu wanda an nan sai na Allah to ta Allah ya tsaye da shi matsayin shi Allah don haka yadda Rasulullah ta zama hannun Annabi Muhammadu ita ce wakiliyar hannun Allah don haka don haka muka ba Annabi Muhammadu salatu har shi Allah da kai da fara wata ala ya sani Annabi yana wa Annabi Muhammadu salatu don shi a bai rage ma kai ne ko ni wanda bai ba Allah ba don haka lafi jin hula mai kiyama kai ranar alkiyama lokacin da annabawa kowa ko din nafsi nafsi a takar na annabi adam ya ce a yau ta kai na ni kai na ma Allah da yi shi kuma Allah yau ya yi shi a dai ta san mawa ne ko wani ba annabi sai ce a ni ko kai na ni sani don shi maza Allah ta zama lam yabqal hulamsu bai da rai wanda ya rage mu kai ne ya riga ya bama Allah komi to tun da baya da tashi rayuwa sai ce da an tafan mai a ƙarke da an nama to kafa shi ko a wannan lokaci na hudin ya rabu ummati ya rabu ummati shi ba cewa ta kai na mikar a shi al'umma ta ita dame shi to saboda wannan sirri da yake tsakanin annabi da Allah don haka shi da adam mutum yana raye in bai salati ga annabi wala la yusalli alaihi bai annabi bai salati ga annabi wala yusalli to kuma wala yusalli ilaihi wajhu al-insan hukkan wani mutum ba za ta yi sallah ba a wajen insan la yakunu qiblatan hukka da adam ba ta zama al-qibla hatta shi mai sallah bai ne dai idan mai sallah akwai wani mutum gabanai yana tsakanin shi da tsakanin alƙibla an yi walliyahu zahar wai misali idan za ka da sallah to sai ga wani mutum gabanka ka ga shiga tsakaninka da ka'aba ita alƙibla to wajibi ne ya juya baya kada ya zama ku yi kallon hulka kallon hulka kana kallon shi shi yana kallon ka a'a wannan hulka ba haka aka bukata eh har zai zanna ya zama sutura gare ka to ya mai da gaba gaba a kada ji wani hukka ta zuwa misalla sai dai in mutum ya rasu in ya mutu to za mu mai sallah don tun da wannan lokaci shi ma bai da saura ya riga ya kare lamma lam tauka min hu baqiyatun sallaina alai lokacin da bai mamma kai ne ko ni sai Allah ce to mutum mai salati to shi ma dan adam lokacin da ya mutu kaga bai da sauran komai zaki to shi ma ai mai sallah idan dan adam ya rufu idan dan adam ya rufu ba abin da ya rage nashi sallaina alai to sai a ce mu kai mu sallah masu wa annabi bai'a suna yin mubai'a ne da Allah subhanahu wata'ala a ƙara tabbatar da shi Allah shi yau ta hannu annabi Muhammad sallallahu alaihi ta zama wakili hannun Allah wanda ko ya warware abin da alƙawarta ma Allah wanda ya cika ma Allah alƙawarin da ya ma Allah Allah zai cika mai lada mai girma
سيقول لك المخلفون من الأوان شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
سيقول لك المهلفون المهلفون ولن أكبروا جدا من الأعراب متى كركرة سيقول لك ذا سنك شغلتنا أموالنا دوكيا متى أوكمنا هنكد wa haruna da iyalan mun kasa control din su fastaghfir lana ka roƙa mana gafara min tarkil hul da muka bai ta mu ta tare da kai ba qala ta'ala da Allah madaukin sarki yace yaquluna bi alsinatihim suna faɗin ma laysa fi qulubihim abinda ba shi a cikin zukatansu ba min talabil istighfar na roƙon gafara ulka ce musu faman yamliku lakum min Allah shay'an wa ya'ta man lam kammaku wani abu a wurin Allah in arada bikum barra in Allah yana nufin gama ku da yaƙi aw arada bikum naf'an ko kuma Allah yana nufin ba ku zama lahiya bal kai dai kana Allah Allah shine habiran masani da mata amaru da abinda kuka aikatawa
قد ظننت أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا bal zanantum Allah subhanahu wa ta'ala ce a'a ba wai a roƙa muku gafara ba zanantum Allah ya kalba rasulu abin da kuka cewa to ga Muhammad ce ya tattaki zai tafiya makka ya iske mutane ga abokan yaƙi ne ya ba tattaki har gida ba a san abin da zai biyo ba ba don haka mu mun zanna muna nan in ya dawo isko muna tare in bai isko mu ba ko na gama da shi shike da mu huta to sai Allah ya ce zanantum kuna zaton Allah ya kalba rasulu والمؤمن النبي صحابه da za su dawo ila ahlihim zuwa iyalansu ba abada har abada kuntum tazunnuna kuna da tawon haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ma ya kasu nadi da quraishin sai zai gamu da manyan manyan quraisha yuhulaku huwa za a halaka shi wa mamman da wadanda aka da shi wazin yana zalika fi qulubikum kuma an kawata muku wannan mummunan kuduri a cikin zukatanku yastazaluna za a tumbuke su fala yasquna ba za su dawo ba ba وظننتم ظن السوء كوكو يمن مورا ذكو وكنتم قوما مورا كل ما متعني وإذن هلككو
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله wanda irin wannan kyau da imani da Allah ba wa mallamin lillahi wanda ko bai imani da Allah ba wanda kuri da manzo ne ya zama kafiri wanda ko ya zama kafiri fa inna atanna nara sa'ira mun tare da wata sa'ira lil kafiri daga wanda suka karbi kalmar kafirci
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما wallahi mulku samawati mallakar samai wal ardi kasai lillahi ya tabbata ga Allah ya gafiru liman yasha wa Allah shi ke gafarta mu wanda ya ga dama wa yu'ti man yasha kuma yana ladabtar da wanda ya ga dama wa kana Allahu ghafura Allah mai yawan gafara ne ga masu imani rahiman bihim mai jinkai ne da su
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوها ذرونا ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا فذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
Allah ce almuhallafuna har yanzu waɗanda aka bari ba su yi wannan yaƙin sulhu hudaybiya ba sai kuma za su rinka cewa almankuna waɗanda mutanen da muka ambata za su ce idan dalagatu in Allah ba ku damar ta ya ila maganima zuwa cin ribar ganimomin yaƙi maganimin haibara a ganimar yaƙin haibara za su zo nan gaba kaɗan allati wadda duha wadda suka samu to idan aka samu ganimar ba da zuɗin bayan dawo gida min hudaybi daga sulhu hudaybiya litahu zuha idan suka tafi kun ka tafi wurin samo ganima za su ce muku zaruna ya tafi ku to tun da kun dawo daga hudaybiya ku bari mu bi ku mu tafi wurin yaƙoƙa yuridu na an badilu kalaman na ta Allah ce to kada ku yarda da su suna nufin su hurhura maganar da Allah ya faɗi abinda za su ambatawa gashi Allah tona a filin su to nan gaba ko kada a bari kuma su hurhura kalmar da Allah ya riga ya ambata yuridu an yabdilu kalam Allah qul ka ce musu lan tattabi'una mu ba za mu bari ku ƙara biyan mu zuwa yaƙi ba kazalikum qala Allah Allah ne ya faɗi wannan magana kada mu yarda da ku min qawlu gabanin audina dawon mu fa sai kununa su ko za su ce bal ta guduna na ba Allah ne ya faɗi wannan kada ku dai ku ka hasu da kada mu samu ganima ma ku tare da ku bal kanu la qawlu illa qalila Allah ta ku dai masu rashin zuwa yaƙi ba su da fahimta illa qalila sai kaɗan
صدق الله العظيم yana wazifa imanin shekara goma kenan to amma yanzu lokacin da na ɗauki tausa sai kwana ya kwashe da sai tausa ya kwashe babu wazifa babu lazumi don Allah malam ina neman neman addu'a Allah shi yayi da wannan matsala da nan kuma a yi mai tafi. Mai wannan tambaya akwai mota tabiri wanda malamai suna haɗin ba a kan wani da kan tabiri in ba ku ba wasu malamai suna ganin duk wani abuwa tabiri guda uku to an ƙara ne tabiri ba a ko an yi da mai sama su ya za ka wata su ba ya fi kwanci su ba a kan tabiri su ba haka abu ne wata ƙa'ida shi tabiri akwai tabiri tara akwai tabiri tabarukin akwai tabiri in tsirari to tabiri na tabarukin kamar wani malami ko shehu wanda ya zo daga wata jiha ko daga wata kasa ya zo ya zirce mu to sai mu ce muna neman tasiri wannan neman tasiri a fashi ake kira tasiri da dabaru ba don su ya wannan shi ba wannan ba ya kare haka da shi mu a kan mutum yana nan shi ko tasiri ne kira shi mutum yana nan yana yi ya bari ba da yawa da miri ya ala alƙawarin da ya ma Allah wanda ya ala ba ko ala ta zama mata ka ta faɗi da ma da su a ranar lokacin da aka yi da kuma sai ya warware alkawarin da kai ma Allah su ji ba da salati da hajjara sai ka warware wannan alkawarin sai ka dawo wannan aka ce an ba da shi ka koma samu kuma ka tsora kuma ana da ƙara ka kaɗewa ka ƙara koma ka ƙara ka kaɗewa to sai an yi uku an gama subhanallah sai ya kira su ji in jari za ka mutane su bayyana kwanciyar na cewa ai suna kallo da ɗan wani shewa ya zo a mutu ji ko ba sai wani mara a kuwa da ɗan ji to matsala ne masu yaka fi hatar
za ku ci mana da wata gaggara wanda wanda mu da muke da mabambantan ma'amaloli menene hukuncin wanda ya ci haramun da kafiri
na aiki ta da shi game da albar ba ya da wani abu a cikin alahira sai wuta amma babban matsalar da ke akwai shi ne duk mutum da ke cin dukiyar tarihi yana lura da shi a kimani musamman tarihin amana mazan da zo mu ya ce wanda shi kan tarihin amana ni a da mahammadu ni ne zan jaya shi za a siya kaga wannan akwai matsala cikin mutum kai tsaye banza da dukiyar tarihi in ya zama ya ba a kuma akwai gobe yanzu na yana son kudin da ya samu gida a jana ake an gama ta mai ba sauran da sauran haƙƙi ne ba da amma kahiri da zuwa ne lahiya an take to magana abin da yake fashi da wuta to yana jin ka haƙƙi kana kuma ya bari ka tafi a jana shi ya gama ta ne da wura bai yiwa Allah bai yiwa
za ku ci mana shigar al'ada kwana sha biyar ko kuma ashirin ga wata yanzu kuma al'ada ta dawo mata tara ga wata shin mana yaya hukuncin wannan ginin na rashin lafiya ne ko ko kuma ya hukuncin azumin ta
a ai ba a ganin shi lahiya ne a cikin haka sai an jarabta abin da an jarabta wa ta kan yi magana masana sun gane cewa wancan mafilar kalmar wani ma da likitoci ko kuma mata ko hudu idan mutu bayani suna imani bayani yin zai daga cikin tsarin hanyoyin jini na ciwo shi ne abin da suka faɗi wanda ya shafi idan jini na al'ada ne idan jini na al'ada ne in yana tahowa to in da lafiya ne zai zo da baki wanda kuma yake da ciwo kan wake da wanda kuma idan ya zama ciwo ya tarawo wake da samuwa na lafiya tarawo wake shi ko na ciwo tare tare ke na na ciwo na lafiya jini na al'adar lafiya karni gare shi wanda ko an na ciwo shi ko kai kai gare shi da sauran abubuwa waɗanda ma a muhimma ta iya ba da bayanai to yana da kyau a tambayi mata don kuma ba da bayani domin shi al'adun da wani abin da ma'aikatar lafiya ta mata malamai sun bar cewa tambayar waɗanda ta san wani abu su.
Allah ya saka da alkhairi. Gafar kamala shi ne yake yin neman sallah. To yana cikin karatun fatiha bai kammala ba sai liman ya yi rukun. Ya tuka kenan. Kamala shi da yake mishi ya hukuncin sallar shi. Yana da sallah ko
A ita fata da liman ta jawabi karatu da liman ya tafunna kai bayan liman idan kan samu ta haji magana ta zama ya ce man salla wa lam ya karati har kullum qur'an lam yusalli illa wa ra'ati duk mutumin da ya salla bai karanci fatiha ba to wannan mutum bai salla ba sai in ba liman ne idan an gane cewa a shekaru kan da kan kamata ba idan shi ɗaya ne shi an jabar sallar sallah da har saboda in saboda ya bar muku in ko bai dawo sallar sallah sai daga adda bai kara ta fata sai ya wanda yake kawo ta mamalinta inda mantuwa ne a yi ba'adiyya inda ganin shi aka yi sallah da har don kana bayan liman sai ya zama ya karanta fatiha kai kana bayan kana ma ba karanta fatiha ba kada ka tashi don ba wani ba ce gare ga musamman ke ne
Allah ya saka da alkhairi. Amin. Amin. Amin. آمين يا رب العالمين بعد هذا صلاة الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم yana kira da kwamitin wanda tambayi da kusan adaki da masu don Allah Qur'ani ne ake tafsiri mutum ya yi abin da nuna da. Mu dukkan musulmi. Gidan mu ko jikokin mu masu yawo da fice da kan. Ana da tafsiri suna wata da ya kamata kwan shi da tafarki. Ya akwai ɗan jin kusurarsa, ya akwai ɗan nan da wurin nan, ya kowa da shi. Sai su ce, ya Allah, tuba da addini ne? Ƙur'ani mai jama'a. لو أرضى فمسك بفتاة أرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد هذا صلاة الفاتحة
Amin. منك يا حليم خذ عني منك يا حليم خذ عني منك يا حليم خذ عني منك يا حكيم خذ عني منك يا صبر كتبت أنت يا إمام كل هم فرجهم عليا يا سليم يا سليم يا حكيم يا حكيم يا من أعطى كل شيء ومن أعطى كل شيء قدرا اللهم إنا نشكو إليك ما لا نعطيك اللهم إنا نشكو إليك ما لا نعطيك اللهم فرج عنا وارحم واسلم عليك اللهم فرج عنا وارحم واسلم عليك أنت القرآن العظيم الذي يقولون وإلى أعمالنا ولا أمورنا أمورنا يا من أمرك من يرجع بالسوء إنما أمر إلا أن تقول رسول الرسول إلهي كما يمكن أن البيان وكما يمكن السؤال ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب الأمر يا أبدي يا أبدي يا أبدي يا أبدي يا من هو الحي الذي لا يملك إلا كما يملك اللهم اغفر لأمتنا محمد وارحم أمتنا محمد واغفر لأمتنا محمد عليه